littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam tudun wada Kaduna wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku ai sauraro lafiya Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المخزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مجلاك الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقي في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وأشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى أمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة السوفية الأحمدية التيجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التيجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أبجله أهنئه وهتم على الشعراء كذا أهباب طه ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهيبه تباهى فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى هملت به نالت مناها متى هملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل الهاج هذا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجي نيل فتهم وأشرب ماء سر بل مياها بمولده أرجي كل خير أسير به لعقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد داها حق قدره ومقدار العظيم أيوة مسلمي ما sauraronmu maza da mata na gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya ina ci gaba da taya ku murna ina taya junan mu murna da zagayowan watan da aka haifi shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda shine hasken haske watan watanni shugaban shugabanni kirjin kiraza annabi balarabe ba quraishi ba hashimin dangi makki madani abdahi tihami zamzami rabbani idan ba ku manta ba a jiya muna tattaunawa da ku akan halaccin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addinin musulunci mun faɗi cewa addinin musulunci ya raba waka gida biyu ne akwai waka a bar yabo akwai waka a bar zargi waka a bar yabo ita ce wadda a cikinta zaka ji ayoyin alkur'ani zaka ji hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji tauhidi zaka ji kirari ga ubangiji tabaraka ta'ala zaka ji bambadanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yaban managartan bayi wannan addinin musulunci ya halatta wannan domin kuwa ana yi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana farin ciki idan an yi din har yayi kyautar bargo saboda baitika waƙar da musulunci ya haramta ita ce waƙar da ake batsa da zambo da cin mutuncin masu daraja da yaban fasikai fajirai mutanen banza a shirarai irin waƙoƙin da idan matasa sun ji ko 'yan mata sun ji za su kangare su bijire su lalace su bar addini ko ayyukan addini to wannan shine waƙar da addininmu ya haramta duk mutumin da yake yin waka amma a cikin wakarsa ake samun tauhidi ake samun kirari ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ake samun ayoyin alkur'ani da hadisai ake samun bambadanci ga ma'aiki sallallahu alaihi sallama to mawaƙin magajin sahabbai ne guda uku magajin hassan ibn sabit ne magajin ka'ab ibn malik ne magajin abdullahi dan rawaha ne amma waɗanda suke yin waƙar da ake samun zagi da batsa da zambo da cin mutuncin masu daraja to wanda yake yin wannan koda musulmi ne zai zama magajin abdullahi ɗan abi wahabin magajin musafiu ɗan abdi manaf magajin abi salti waɗannan kafirai ne a kansu ne allah tabaraka ta'ala ya saukar da wa shu'ara ya taɓa umul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun amma waɗancan guda ukun Hassanu, Abdullahi da Ka'abu a kansu ne Allah tabaraka ta'ala saukar da illal ladzina amanu wa amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun so da yan uwa musulmi mu fahimci wannan da kyau to za mu bar wannan maganan kuma insha Allah za mu shiga magana akan aiki na biyu wanda ake gudanar da shi a wurin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gaya muku cewa a wurin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yabo wannan yaban duk wanda ya ji kare dauka wani abu ne sabo a cikin addini mun kakkawo ga abubuwa da sahabbai suka gudanar na yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai abin da zamu shiga yanzu wanda ake gudanar da shi a wurin maulidi shine yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi salati din nan kwaranga ce ko ka ce matakala ko kuma lifta wadda bawa yake takawa ko yake hawa wadda za ta miƙa shi zuwa fadan Allah tabaraka wa ta'ala domin yawaita salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana wajabta soyayyarsa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana wajabta soyayyar Allah gabawa soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala gabawa tana fusgabbawa zuwa halarar tsarkin ubangiji bi wasidatin wa bi ghairi wasidatin in Allah tabaraka wa ta'ala ya so bawa kawai zai fusge shi da wasida ko ba wasida saboda fa za a hababtuhu kuntuhu annabi sallallahu alaihi wasallam shine alhijabul azam shine babullahi akram duk wanda yake neman shiga fadan Allah babu wata kofa in ba annabi ba saboda haka duk mutumin da yake so ya je wurin Allah to ya biyo ta kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa anta babullahi ayyu mri'in wa fahu min gairika la yadkhulu kai kadai ne kofar Allah duk wanda ya to zai je halar ubangiji bai biyo ta kofar ka ba ba shi ba shiga faufau har abada shehu mu shehu ibrahim kaula radiyallahu anhu yana cewa fa innaka babullahi lam yulfa maslakun siwaka ila rabbil karimil mukhassasi لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنك باب الله لم يلف مسلكم سواك إلى رب الكريم المخصص فإنك باب الله لم يلف مسلكم سواك إلى رب الكريم المخصص فأنت سراج الدين والدوء سادئ وذل الورى والذل لم يتقلص أتاك مهب شائر خادم لكم أرى غير مدي الهاشمي منكس أتيتك تسعا ثم عشرا وإنني أتيتك هازفا دني لا تربصي أسير وبالشوق المبري لم أنم فلست إلى الأيش الرغيد بآرسي فهبي وحرصي في وسالي محمد فهبي وحرصي في وصالي محمد بهس ومأنا بل بدولي تشخص عليك صلاة الله ثم سلامه فخص خديما يا كريم وخصصي الله عليك صلاة الله ثم سلامه ويا رب فاقبلها جنا والتماهس وأزل شؤون المسلمين وخصصا بسهبي وأحبابي فأصلي وخصصي ودمر أداة المسلمين جميعهم ميارا وديانا ورجسا ونكسين وألهك بهم من قد علمت وداهرا جميع بلاد الله للدين تخلصي لدى عرفات والمقام فخادري تجرد للعدل عباد المخسسين وحيد ربي ثم أهوى محمدا وأثني على الهادي وفيه تخصصي أوكيل ربي ثم أهوى محمدا أوكيل ربي ثم أهوى محمدا وأثني على الهادي وفيه تخصصي أراني أرى الهدي وليس سواؤه وكم ثم من سر مصون مخصص جزى الله أني والدي وأهبتي جزى قائدا قد أنشأ أبدال مرهسي عليه مدى الأيام ما قال مغرم فأجاب لنا أمانا بالله خلصين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نور الله
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa yana daga cikin ayyukan da ake so a rika yi a wurin maulidi ba a so a zo a zauna a dinga surutu idan mutum ya zauna sai ya rike carbinsa sai ya rika yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam salati saboda taro ne na farin cikin haihuwarsa domin abin da yasa ake zuwa wurin maulidi ana so ne a ji ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da halayensa da irin kyautarsa da irin haƙurinsa da irin kunyarsa da irin tawazu'insa idan kai maroci ne sai ka je na kyautar raƙuma ɗari ɗari ɗari ɗari har sarkin maka ya ba ɗari idan kai mara kunya ne sai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tsananin kunya ya fi amaryar da aka kai ta ɗakin angonta cikin mayafin amarci tsananin kunya idan kai mutum ne mai girman kai da fankama da homa da holoko sai ka ji an ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa riga mai faci ya hau jaki ba siddi ya goyo wani a bayansa yana tafiya yana gaida ƙananan yara suna wasan ƙasa sallallahu alaihi wasallama haka nan idan kai mai zafin rai ne sai ka an ce maka ai an karya mar haƙori an ɗora mai mahaifar dabba an jefe shi har jini ya zuba amma cewa ke Allahumma hadi qaumi fa innam la ya'lamuna to dalilin zuwa wurin maulidi kenan saboda a samu kwaikwayon ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da halayensa to kuma ɗabi'un da halaye da irin ayyukansa ba sa yiwuwa a same su sai da tsananin kulawa da lamarinsa sai an damu da shi ake iya kwaikwayon shi damuwa da shi kuma baya yiwa sai da tsananin kaiwa matuƙa wurin ƙaunar shi kaiwa matuƙa a cikin san annabi sallallahu alaihi wasallam baya yiwa sai an kai matuƙa wurin yi mai salati saboda wa man ahabba shay'an aksara min zikrihi duk mutumin da yake son abu za ga ya yawaita ambatan abin in har kana son annabi da gaske sallallahu alaihi wasallama to ka yawaita ambatansa ta ina za ka yawaita ambatansa ka yawaita yi mai salati shi yasa a dariƙa ake so saliki ya fara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama domin ta haskaka zuciyarsa ta raba shi da hassada da keta da munafunci da kinibibi da girman kai ta tsarkake zuciyarsa ta sama masa zauki banda abin da ta dunkulo na asirai da fa'idodi waɗanda suke ba sa kidayuwa ba sa lissafuwa kai ko babu wannan ma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishi saliki ya zama ya samu ikhlasul qasdi fi tawajjuhi ila Allah salatin annabi sallallahu alaihi wasallama zai ba mutum ikilasi a wurin nufin fuskantar Allah za ga mutum yana bauta Allah ba dan aljanna ba yana tsoron Allah ba dan wuta ba ka san da yawa mutane suna cewa suna san Allah amma aljannarsa suke so ba shi ba da yawa suna cewa suna tsoron Allah amma jahannama suke tsoro ba shi ba to idan mutum yana salati salatin zai ta wanke zuciyar shi zai ji cewa ko da Allah bai halicci aljanna ba ya cancanci a bauta mai saboda soyayya sannan ko da Allah bai halicci jahannama ba ya cancanci a bar saba masa saboda soyayya to salati duka tana yin wannan sannan da salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bawa yake samun haske yake samun albarka yake samun shiga masaukai masaukai masaukai na makaman addini domin idan mutum yana salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to salatin tana zame masa kamar fitila za ta zame masa kamar fitila idan har ya gama raya zuciyarsa da salati sai ta dinga haska masa yana leƙa asiraran haƙiƙoƙin tauhidi shi ne wanda ya kai wurin in ya faɗo wani abu na tauhidi sai a ce ya kafarta ko ya zama mushriki saboda ya ji ya leƙa wani asiri mai girma na tauhidi to kuma fahimtar wannan in ba wanda ya leƙa wurin ba ba zai iya to a nan ne ake dan samun sabani tsakanin al'umman musulmi shi yasa wanda ya kai wurin to dole ya mutane uzuri ko me suka faɗa sai ya kyale su sai ya yafe musu a salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana janyo hasake tana kawo ilimai tana bude kofofin fahimtar asirai tana tsarkake zuciya daga barin dukkan gurbata sannan yan uwa musulmi mu sani yawan salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana janyo bawa ya samu cikakkiyar soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana wani bawan Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a ruya ya kwanta bacci sai ya ganshi da ya ganshi sai ya cikar da farin ciki da murna amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi murmushi ba bai bata rai ba yana tahowa shi ma mutumin yana tahowa har suka zo dab yana ta murmushi amma annabi bai ba kalle shi ba sai da manzo Allah ya zo dab da shi sai annabi ya wuce sallallahu alaihi wasallam da ya wuce sai mutumin ya ce ya rasulullahi baka gane ni bane sai manzo Allah ya ce masa ai ni ban ma san ka ba sai ya ce amma kuma malamai sun ce mana kai ka san kowa a cikin al'ummanka sai ya ce eh haka ne amma ba su yi maka bayani ba na san kowa amma in ga mutum in gane shi har in kula shi sai in yana min salati sai mutumin ya farka yayi kuka yayi kuka yayi kuka ya tashi yayi alola yayi na fulfuli yayi ta salati yayi ta salati washe gari ma yayi haka washe gari kwana na uku sai ya sake ruya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga nesa ya hango annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya masa murmushi daga nesa wani irin haske ya fito daga wushiryan manzo Allah sai da ya sa hannu a ido yana gani kamar hasken zai fasa mai ido saboda haske to suna zuwa dab sai manzo Allah ce wani yanzu kam na san ka sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ita ko soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita take janyo Allah ya so bawa saboda me qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم ya rasulullahi ka gaya musu in har kun ce kuna san Allah to ku bi ni sai Allah iso ku soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala ga bawa tana janyo bawa ya zama daga cikin waliyan Allah keɓantattun bayin Allah tana fusgan bawa ta kawo shi halaran kusanci a fadan Allah daga nan sai Allah ya zama jin bawa ya zama ganin bawa ya zama hannun bawa ya zama kafar bawa ya zama karfin bawa ya zama taimakon bawa ya zama mai amsa kiran bawa ya zama kulliyar bawa to daga nan duk abin da aka yi wa wannan bawa Allah aka yi wa bai za a hababtuhu kuntuhu idan kai masa alkhairi alkhairin sai ya tafi wurin Allah kai tsaye idan kai masa sharri sharrin ma sai ya tafi wurin Allah kai tsaye saboda haka yan uwana musulmi mazan mu da matan mu mu sani cewa da yawan salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bawa yake samu shi ma Allah ya mai salati kuma salatin Allah kwaya ɗaya ya fi aljanna miliyan dubu ɗari salatin Allah ƙwaya ɗaya daɗin salatin Allah ƙwaya ɗaya ya fi daɗin aljanna miliyan dubu ɗari ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biya asharan wa man salla alaihi asharan sallallahu alaihi biya mi'a wa man salla alaihi mi'atan sallallahu alaihi biya alfan wa man salla alaihi alfun zahamat katfuhu katfi ala babil janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya min salati kwaya daya to ya sani Allah zai mar goma wanda ya min salati goma ya sani Allah zai mar ɗari wanda ya min salati ɗari to ya sani Allah zai mar dubu wanda ko ya iya yin kokarin ya min salati dubu ranar alkiyama zan kama hannun saurin shiga aljanna kafadarsa tana gogan ta. a wata riwaya wa man salla alaihi alfan lam tamassahu nar wa man salla alaihi alfan lam tamassahu nar duk mutumin da ya min salati dubu wuta ba za ta shafe shi ba ranar alkiyama to yan uwa salatin Allah gabawa tana fidda shi daga cikin dubbai zuwa ga haske saboda Allah tabaraka ta'ala yana faɗi wallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum minaz zulumati ila nur بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم Allah shine wanda yake salati a gare ku da shi da mala'ikunsa domin ya fidda ku daga dubbai zuwa haske. To a nan ne Imamul Fakihani yake cewa gayar mutanen farko da mutanen ƙarshe shine salatin Allah ƙwaya ɗaya. Duk mutanen farkon duniya da mutanen ƙarshe babbar buƙatar su Allah ya musu salati ƙwaya ɗaya kuma sun rasa ya za a yi su samu sai mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai muka samu mu sai muka samu shi yasa da za a tambayi mutum mai ilimi mai hankali mai hangen nesa wanda ya san ubangiji a ce masa kai bawan Allah zo da a tattara ibadun halitta baki ɗaya da mala'iku da ruhanai da aljanu da mutane da dabbobi da tsire-tsire da sandararru a tara ibadunsu baki ɗaya a baka da Allah ya maka salati kwaya ɗaya wanne kake so to idan mai hankali ne cewa zai salatin Allah nake so domin salatin Allah kwaya ɗaya ya fi ibadun halitta baki ɗayansu kuma ya ishe mu ‘yan uwa musulmi musan falalar salati ga manzo Allah sallallahu alaihi sallama alhafizu sakhawi ya fitar a cikin littafinsa alƙaulil badi'i cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce man salla alayya salatan wahidatan amara Allah wa hafizaihi Allah yaktuba alaihi zamban salasata ayyam duk mutumin da ya mun salati marra ɗaya to Allah tabaraka wa ta'ala zai umurci mala'ikun nan guda biyu da na dama da na hagu cewa na dama yi ta rubuta maka ayyukan lada idan kayi amma na hagu ya dakata sai bayan kwana uku duk mutumin da yawa annabi salati kwaya ɗaya to za a umarci mala'ikan hannun hagu ya bar rubuta sabo har sai bayan kwana uku sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa salasatun yuzilluhumullahu tahta zilli arshihi yawma la zilla illa zillu qila من هم يا رسول الله قال من فرج عن مكروب من أمتي وأحيا سنتي وأكثر الصلاة علي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum uku ranan alkiyama ranan nan da za ta take tana gasa kokolwa yau mai firrul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi nan wa sahibati wa banihi to su Allah zai shigar da su karkashin inuwan al'arshinsa ranar da babu wata inuwa sai tashi sai sabai suka ce su wane ne waɗannan mutane ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce su uku ne ku saurara da kyau ku ji su na farko shine wanda ya yaye mai bakin ciki bakin cikinsa da damuwarsa mutum ne yana cikin gidan haya yana da iyali an ba shi notice ba yadda zai yi kai ka sani kana da hali taimake shi wannan yayewar da za ka yi masa ta bakin ciki Allah zai sa ka karkashin inuwan al'arshi ranar tashi alkiyama ko ko mutum ne yana da iyali amma bai da abin da zai ci kuma yana da mutunci yana jin kunya ba zai iya roƙo ba sai ka gano ka je ka yaye masa damuwa ka sai masa buhun shinkafa ka dan bashi abin cefa ne ko taliya ko makaroni ko wani abu wannan bakin ciki da ka yaye masa ranar alkiyama Allah zai sa ka karkashin inuwar al'arshi kai banda wannan dai kowane irin damuwa mutum yake ciki ka je ka yaye masa damuwarsa to ranar alkiyama Allah tabaraka ta'ala zai saka ka karkashin inuwar al'arshi na biyu shine mutumin da ya raye sunna ta a lokacin da ake nema a kashe garwashin wutarta na uku shine mutumin da yake yawaita salati gare ni sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalla alayya fa idza sulli alayya in kharaqa alhijabu wa rufi addu'a'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata addu'a da wani bawa zai yi sai face tsakanin wannan addu'a da tsakanin sama akwai shamaki wannan shamaki zai hana wannan addu'a ta wuce har sai wanda ya addu'ar ya yi min salati da zarar ya min salati sai ya zama wannan salatin za ta fito kamar wani mizail sai ta harbi shamakin sai ya fashe sai addu'a sai ta wuce sai a karbe ta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya fi yawmin mi'ata marra qadallahu lahu mi'ata haja sab'ina min hali akhirati wa salasina min hali dunyah manzo Allah sallallahu alaihi yace duk mutumin da ya mun salati ɗari a rana ubangiji tabaraka wa ta'ala zai biya masa bukatu ɗari talatin za a bashi a duniya sauran saba'in sai ya je lahira sannan Ammar ibn Yasir Allah ya kara mar yadda ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce masa ya Ammaru inna lillahi malakan adahu sama al khalaiq wa huwa qa'imun ala qabri idza mittu ila yawmil qiyamati falaysa ahadun min ummati يصلي علي صلاة إلا سمي باسمه واسم أبي ويقول يا محمد صلى عليك فلان من فلان كذا وكذا فيصلي الرب على ذلك الرجل بكل واحدة عشرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أمارو ka sani Allah tabaraka wa ta'ala yana da wani mala'ika da ya halicce shi Allah ya bashi karfin ji duk abin da halitta suke faɗa yana ji saboda haka Allah ya aje shi a bakin kabari na bayan wafati na babu wani mutum ɗaya daga cikin al'ummata da zai mun salati sai face wannan mala'ikan ya gaya min sunansa da sunan ubansa zai ce da ni ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ɗan wani na gari kaza anguwa kaza gida kaza ya maka salati iri kaza idan salatin ibrahimi ne zai ce maka ya maka salatin ibrahimiyya idan salatin tuna jina ne zai ce ya maka salatin tuna jina idan salatin nari ne zai ce ya maka salatin nari idan salatul fati ne zai ce ya maka salatul fati lima ugulika to daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala sai yi wa wannan bawa salati akan kowane daya Allah sai ya mai goma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi waɗanda ba sa yi masa salati waɗanda sukan daɗe ba su yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba ya ce mallam yusalli alayya salatan fala huwa minni wala ana min duk mutumin da baya min salati bana tare da shi shi ma baya tare da ni sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma silman wasalani wa qaman qadani Allah ka sadar da wanda isadar da zumunci na ta hanyar yi min salati Allah yanke wanda ya yanke alaka da ni ta hanyar kin yi min salati sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya salata alayya faqad akhta dariqal janna duk mutumin da ya manta salati gare ni hakika ya kuskure hanyar shiga aljanna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a riwayar Anas ibn Malik yana cewa idza nasitum shay'an fasallu alayya taskuru idan kuna karatu ko kuna wani abu ko ana jarabawa a makaranta sai kuka manta abin da za ku rubuta ku yi min salati yanzu za ku tuna shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gwargwadon yadda bawa ya damu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon yadda zaka ga yana masa salati gwargwadon salatin bawa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam gwargwadon martabarsa da daukakar sa a fadar Allah shi yasa Sheikh Mushe Ibrahim radiyallahu ta'ala wa ardahu annabi amin yake cewa fa in tasaluni ana habibi wa sayyidi fadaha habibullahi mal gairu mawama da mala'iku da mutane da aljanu za ku taru ku haɗu ku tambaye ni ku ce wane ne masoyina kuma wane ne shugabana kafin ku rufe baki zan ce shi ne annabi mai tsarkin zuciya mai shiryar da halitta masoyin Allah ba waninsa ba ban san waninsa ba ko wane ne fawakati wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa madahan minhu qad sirtu jailama lokutana da sa'o'ina duka na juyar da su ga ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare ban da aiki sai ambatansa da safe ban da aiki sai ambatansa da rana ban da aiki sai ambatansa da maraice ban da aiki sai ambatansa salatan wa madhan minhu salati da yabo da ninke miƙawa hadiya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama qad sirtu jailama hakika sai da na zama wata saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da soyayyarsa ne da yawan salati gare shi da yawan damuwa da lamarinsa da kwaikwayon ɗabi'unsa da biyayya ga sunnarsa zuciyar bawa take iya rayuwa da haskensa harshen bawa kuma ya rayu ya zaka gane harshen bawa ya rayu ya yi tsarki shine zaka ji baya faɗin sharri kullum alheri yake faɗi saboda duk abin da yake fitowa akan harshe daga zuciya yake fitowa to san annabi da yawan salati gare shi shine yake raya zuciya zaka ji cewa yana faɗi uluba jami'il khalqi ahaya bi nurihi wa alsunahum ahaya fazakka wa allama wai zikatan dukkan halitta baki daya sun rayu ne da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama harsunan su kuma sun rayu ne su ma da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai ya zama harsunan su baya faɗin komai sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah zuciyoyin su kuma sai suka cika da ilimi da ma'rifa
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نور الله قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسونهم أحيا فذكى وألما ووالله لا تلفي لأحمد ثانيا فأحمد فرد جوهر لن يقسما عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام ذوي النما فإن تسألوني أن حبيبي وسيدي فتاها حبيب الله ما الغير ما وما وقتي وساعتي سربت لذكره صلاة ومدها منه وقد سرت جيلما فمن رام دركي في اشتياق نبينا فقد رام أمرا مستهالا مهرما كمن رام ملك البر يوما بأسبوع ومن رام أود الأمن يوما وأيوما كمن رام درك الوصف أيضا قد أكثروا ولكنهم قد قدروا متردما فأسرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما فوالله ما في القلب هز لغيره فغير رسول الله ليس لتألما أشار إلى مزن فصال مسرمدا وإذ رام مذك الماء أمساك ملهما وإنا قريشا أيبوه وصقروا وشق له ذا الجو بدرا أهزما وردت له شمس بؤيدا غروبها وإذ كذبوا قد أنزل الحق كما وهدام أحزابا برميات كفه فيا آجبا من رميه نهدما هدى الله أقواما بنور خوارق وبالسيف يد البدر من كان أجرما يفيد علوما فائدات ومغنما يبيد جيوشا للدلال أرمرما فأما وداو الأرض كرها وداءة فأرب وأجم أرشد الكل أمما وحتى أتانا الدين والإلم والتقى ولله شكر بالنبي مهتما فقد صار فينا المسلمون وإندنا أئمات علم صالحون تكرما وفينا رجال سابقون وإندنا للأقداب ختم هبه كنزا مدلسما وفينا رجال سابقونا وإندنا للأقطاب ختم هبه كنزا مدلسما صلاة وتسليم على محمد وآل وأصحاب صراطا مقوما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نور الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yan uwa musulmi mazanmu da matanmu mu kama salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba a wurin maulidi ba mu yawaita yin salati a gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin malamai akwai waɗanda suka wajabta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati so ɗaya a mazauni cewa duk inda ka je to idan ka zauna kai annabi salati so ɗaya ya isa ba sai ka yi ta yi ba ko da kuwa ana ta maimaita sunansa in ji waɗansu malamai suka ce in dai har aka faɗa so ɗaya ka ce sallallahu alaihi sallama to ba sai ka yi ta maimaitawa ba in ji su suka ce abin kamar gaida mai atishawa ne idan ya ɗaya ka gaishe shi yarhamkallah to ba sai ka yi ta maimaitawa ba kuma suka ce kamar misalin aya ce ta sujada na alkur'ani idan kai sujada guda ɗaya ba sai kuma ka yi ta yi ba to daga cikin malaman kuma akwai waɗanda suka ce a'a ai shi salati ma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wajabta shi ne sau ɗaya a rayuwa sau ɗaya kawai in kai sau ɗaya yawan yayi su kuma abin da suka ce kenan sannan a cikin malamai akwai waɗanda suka ce a ya wajabta duk sanda aka faɗi sunansa kai mai salati akan wannan ne mafi yawancin sufaye da waliyai suka tafi a kai saboda ihtiyadi da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man zikirtu indahu falam yusalli alayya dakhala an-nar duk mutumin da aka ambace ni a gabansa bai mun salati ba ranar alkiyama wuta zai shiga sannan an rawaito cewa lokacin da ayar salati ta sauka inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haza min al-ilmi al-maknun ولولا أنكم سألتموني عنهما أخبرتكم إن الله وكل بي ملكين فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا كان ذلك الملكان غفر الله لك وقال الله وملائكته جوابا لزينك الملكين آمين ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال ذلك الملكان لا غفر الله لك وقال الله جوابا لزينك الملكين آمين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan aya fa inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi da kuka tambaye ni yana daga cikin ilimi boyayye wannan maganar salati yana cikin ilimi boyayye ba dan kun tambaye ni ba da ban ba ku amsa ba ku sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci waɗansu mala'iku guda biyu su waɗannan mala'iku guda biyu ba su da aiki duk inda suka ga musulmi a zaune sai su zo wurin sai su tsaya duk sanda aka ambaci sunana duk bawan da ya mun salati to shikenan sai waɗannan mala'iku sai su ce gafara Allahu laka kai da kai salatin nan Allah ya gafarta zunubanka sai Allah da mala'iku baki ɗaya sai su ce amin sannan duk sanda aka ambaci sunana musulmi yana zaune amma bai mun salati ba sai waɗannan mala'iku guda biyu sai su ce la gafara Allahu laka idan kai zunubi ko ka tuba kar Allah ya gafarta maka shi kuma Allah da mala'iku sai su ce waɗannan mala'iku guda biyu amin saboda ka yan uwa musulmi ne hattara kar a dinga faɗin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai shuru mai gum kamar ba a faɗi wani babban abu ba duk sanda aka faɗi sunansa mai masa salati a nan ne yan uwan mu yarabawa suka yi zarra duk sanda aka faɗi sunansa sai kaji sun ɗaga murya sun ce sallallahu alaihi wasallam sannan yan uwa musulmi mu sani salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka kawai yake ba fa yana da waɗansu karamomi guda goma duk wanda Allah ya masa muwafaka ko mace ko namiji ko babba ko yaro ko malami ko jahili ko mai biyayya ko mai sabo Allah ya masa muwafaka yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama abu na farko da zai fara samu shine salatul malikil gaffari na biyu shafa'atin nabiyil muktari na uku al-iktida bil mala'ikatil abrari na hudu mukhalafatul munafiqina wal kuffari na biyar mahawil khadaya wal auzari na shida aunun ala qada'il hawaij wal awtari na bakwai tanwiriz zawahir wal asrari na takwas annajati min daril bawari na tara dukhuli daril qarari na goma shine salamun rahimil gaffari duk mutumin da yawa annabi salati sallallahu alaihi wasallama zai samu salatun ubangiji mamallaki mai yawan gafara sannan zai samu ceton annabi abin zabi sannan zai samu koyi da mala'iku masu biyayya ga Allah sannan zai samu sabawa daga ɗabi'un munafukai da kafirai sannan zai samu kankarewar zunubi da kurakurai sannan zai samu biyan bukatu da ya sa a gabansa sannan zai samu haskakawar zahirinsa da badininsa sannan zai samu kubuta daga gidan wulakanci gidan bakin ciki gidan azaba sannan zai samu shiga aljanna gidan tabbata gidan rahama sannan zai samu gaisuwa daga ubangiji mai jin kai mai yawan gafara wannan su ne karamomi guda goma duk wanda ya rike salati yana ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ko mace ko namiji ko babba ko yaro zai same su sannan yan uwa a takaice salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana janyo bawa ya samu buɗe buɗe guda uku dan buɗi guda uku ne akwai fatuhun zulmaniyun akwai fatuhun nuraniyun akwai fatuhun rabbaniyun samun kuɗi da buɗi na kasuwanci arziki ya zo ya shiga hannun bawa ya rika gina gidaje motoci da sauransu wannan ana kiransa buɗi amma buɗin na duhu sunan kuɗi fatuhun zulmaniyun kuma shi mutane suka fi damuwa da shi amma zulmani ne saboda kowa zai iya samu kafiri zai iya samu musulmi zai iya samu munafiki zai samu mumini ma zai samu amma zaka ga hankalin mutane ya furun wannan idan ka samu kuɗi yanzu ka ce kai wali ne ba wanda ba zai yadda ba in ka samu kuɗi duk abin da ka faɗa za a ce gaskiya ne in ka nuna farin abu ka ce baki ne sai a ce wuri ranka ya daɗe saboda haka duk abin da ka faɗa za ka zabga ƙarya sai a ce sadakata amma idan baka da komai in ka faɗi gaskiya zai ka jana da Allah ji shi ko a ina ma ya gani oho to saboda haka wannan kuɗi da ake gani a hannun masu kuɗi fatihi ne amma zulmani saboda kowa zai iya samu na biyu abinda salati ke bayarwa fatuhun nuraniyun fatahi buɗi na haske shine ilimi ilimi fatahi ne na haske na uku shine buɗi na ubangiji shine sanin Allah da kuma walittaka ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asrat alaihi hajatun falyuksir bis salati alayya fa innaha takshiful humuma wal gumuma wal kuruba wa tuksirul arzaqa wa taqdil hawaij manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da rayuwa ta mai kunci ya sa wasu bukatu a gaba yayi yayi abin ya ki yiwa annabi ya ce to ya yawaita yi min salati salati na tana yaye bakin ciki tana dauke damuwa tana dauke bacin rai tana yawaita arziki tana biyan bukatu saboda haka yan uwa salatin Allah gabawa tana fitar da bawa daga cikin dubbai ta shigar da shi cikin haske ubangiji yana faɗi wallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nuri shi Allah shine wanda yake muku salati da shi da mala'ikunsa dan su fidda ku daga cikin dubbai zuwa ga haske salatin Allah ga bawa shine Allah ya zabi bawa ya saka shi daga cikin zababbun bayi ya zamana duk kurakuran da bawa yayi da zunubansa Allah zai kankare su kamun tashin alkiyama ba zai gansu a cikin takaddunsa ba. Allah tabaraka ta'ala zai sanya zababbun mala'iku su dinga nema masa gafara a lokacin da ya saba wa Allah shine amfanin salati idan bawa yana yin salati in Allah tabaraka ta'ala ya mai salati to zai zabo wasu mala'iku ya ce musu ku rika yi wa wani istighfari ko da yayi zunubi bai tuba ba ko kun tubar masa ranar alkiyama ba zai ga wannan zunuban a cikin takaddunsa ba saboda haka da wannan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake fidda ba daga cikin duhun hijabi ya zuwa hasken mushahada anan musulmi dan uwa mai sauraro zai ce a ashe ba annabi kawai Allah yake wa salati ba kenan kwarai kuwa Allah salatin sa kala biyu ne akwai gama garin salati akwai kebantaccen salati gama garin salati shine wanda ake yi maka ake yi mun ake yi mata ake yi mushi ake yi musu ake yi muku keɓantaccen salati shine wanda Allah yake wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi gama garin salati shine wanda yake fidda mutum daga cikin duhu ya saka shi a cikin haske wato mu mutane da aljanu idan muka yi salati in Allah zai mana salati yana fidda mu ne daga cikin duhu ya zuwa haske yana fidda mu daga cikin jahilci ya zuwa ilimi yana fidda mu daga cikin hijabi ya zuwa hasken ma'arifa hasken shuhudi saboda cewa yayi huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum minaz zulumati ila nur amma shi ke bantaccen salati wanda Allah tabaraka taala ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba fidda shi ke daga duhu zuwa haske ba domin annabi bai da duhu misqala zarrati ba fidda shi ke daga jahilci zuwa ilimi ba saboda annabi bai da jahilci misqala zarratin ba fidda shi yake daga hijabi zuwa ma'arifa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai da hijabi misqala zarratin a'a ƙara zuba mai haske yake ƙara zuba mai ma'arifa yake ƙara zuba mai ilimi yake sabanin mu mu ummi salati za a fidda mu daga duhu a shigar da mu haske shi ko idan Allah ta'ala ya mai salati Allah tabaraka ta'ala zai ƙara zuba masa haske ne akan haske yana ƙara zuba masa ilimi ne akan ilimi yana ƙara zuba masa ma'arifa akan ma'arifa shi kuma sai ya tuba shine dalilin faɗin sa innahu la yuganu ala qalbi fa astaghfirullah kullu yawmin 70 marra wannan shine ma'anan istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba istighfari bane na zunubi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine Allah yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi wato Allah tabaraka wa ta'ala yana kwararo yudatu na rahama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan alkhairai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shine mai raban rahamar Allah akan halittan Allah kamar yadda Allah ya zama shine mai bayarwa Allah ne mai ba da rahama to annabi shine mai raba ta gida-gida ɗaki-ɗaki lungu-lungu loko-loko kowa sai ya samu so da haka bambancin salatotin nan guda biyu gama garin salati da keɓantaccen salati gama gari shine wanda ake mana keɓantacce shine wanda ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kamata ƴan uwa musulmi mu sani shi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake masa haske yake zuba masa akan hasken shi mu kuma salatin da Allah yake mana duhu ake kwashe mana a zuba mana haske shi ko annabi bai da duhu balle a kwashe shi hasken ake ƙara zuba masa to anan na san mai sauraron mu ya iya cewa menene ma ma'anan salati ne ne domin mu gane domin mu yawaita salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan uwana musulmi ko kuma ke yar uwata musulma ki bude kunnanki ko kuma ka bude kunnanka domin ka ji ma'anan salati shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'anan shi a yaren larabci shine addu'a'u a istilahi kuma al'ibadatu idan ka ji an ce as-salatu a larabce ana nufin addu'a idan ka ji an ce as-salatu a istilahi to wato ana nufin ibada bautan Allah sai dai addu'a ta kasu gida biyu ne akwai du'a'u ibadatin akwai du'a'u mas'alatin akwai addu'a ta bauta akwai addu'a ta roƙo duk mai ibada roƙon Allah yake kamar yadda ka san mai addu'an ya ɗaga hannu yana roƙo to shi ma mai ibada roƙo yake da wannan ma'anonin guda biyu ake fassara ayar da Allah tabaraka ta'ala ke cewa ud'uni astajib lakum ku roƙe ni in amsa muku kila waɗansu malamai suka ce ma'ana adi'uni asibkum ku bi ni in sakanta muku ƙila waɗansu malamai kuma suka ce saluni a adikum ku roƙe ni in baku haka nan ma'anan faɗin Allah tabaraka ta'ala ujibu da wata da'i iza da ani ina amsa kiran mai roƙo idan ya kira ni wato abin da ake so mu sani cewa addu'a ta game nau'o'in nan guda biyu baki ɗaya bambanci tsakanin sallar da ake sujada da ruku'u da bambanci tsakanin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ita sallah wadda ake ruku'u da sujada ana kiranta du'a'u ibadatin ita kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ana kiranta du'a'u mas'alatin amma dukkan su a rubuce as-salatu sunan su shi yasa ayar salati in ba dan ayar qur'ani bace to da da ta samu gurbin zama a wurin malamai inda hadisi ne za a ce da'ifi ne ko a yi ta maganganu akai saboda abin ya girma kwarai a ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ku sani cewa Allah da mala'iku suna salati bisa annabi wannan yayi girma to da hadisi ne cewa a'a da ihi ne rawin ne bai ji da kyau ba abinda aka ce innan nabiyya wa ashabahu yusalluna ala Allah haka za su ce innan nabiyya ku sani cewa annabin Allah wa ashabahu da shi da sahabbansa yusalluna ala Allah suna yin sallah ga ubangiji to amma sai ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ku sani cewa Allah da mala'ikunsa suna salati bisa annabi saboda ka yan uwa musulmi mu sani ma'anan salati gare shi yana da ma'anoni da yawa daga ciki ka iya cewa ma'anan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ma'anan shi addu'a'u ko at-tamjidu ko at-ta'zimu ko at-taskiyatu ko at-sana'u ko at-tabriku ko at-tarahumu ko al-istighfaru ko at-tabjilu ko al-inayatu ko at-tasdiqu ko al-iqraru bil fadli ko kuma tajdidul ahadi duk ma'ana ne addu'a salati addu'a ne salati girmamawa ne salati kambamawa ne salati neman tsarkin zuciya ne salati kirari ne salati neman albarka ne salati neman jin kai ne salati neman gafara ne salati ƙasaitar da annabi ne salati neman taimako ne salati gasgata annabi ne salati tabbatar da falalan da Allah ya bashi ne salati sabunta alkawari ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma idan ka ga dama sai ka ce a salatin Allah ga masoyinsa sallallahu alaihi wasallama shine dawwama tajallinsa gare shi ta hanyar kwararo masa ilimai da asirai da hasake da soyayya da sannai da takawa da tausayi da kusanci da zaɓi amma salatin mala'iku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine addu'a mu kuma mutane da muminan aljanu salatinmu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine karban shiriyan da ya zo mana da shi da dawwama soyayyarsa da karewa cikinsa da wanzuwa da shi shi da zaka shoyi na faɗi fanaitu bihi ba'dal baqa'i fayastawi baqa'i bi khairil alamin fana'i عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب فنيت به بعد البقاء فيستوي بقائي بخير العالمين فنائي فإن دايش الأقداب يوما لمشرب أقدهم لساوي بيش تدادي روائي فأشراب من سهو المحبات ساقيا فلا السكر يلغي بل أديم سقائي بيمن النبي الهاشمي الذي تنفس في قلبي استفانا ديائي أفاد إلي منه حقا وإنه أفاد لغيري من قيودي بائي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب ظهوري ندائي لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alaihi wa alihi sallama to yan uwa musulmi mun ga lokaci yana hararan mu zamu dakata sai zuwa gobe insha Allah za mu magana akan shi asalin salati din shi Allah tabaraka taala da ya ce ai salati din ya nuna mana yadda za mu yi ko ko annabi ne ya nuna yadda za a yi in Allah kai mu gobe duka za a ji ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيع له عقل ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله قدر انجدال العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga baki Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna sai gobe dan Allah kai mu za ci gaban karatun wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku wassalamu